إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ci gaba da tafsirin manonin alkur'ani mai girma wanda yau muna sati biyu cikin na uku tsakaninmu da sallah ta wata na ramadan Allah subhanahu wata'ala ya kaga sake mu a markazu ahlu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram yau muna juma'a 18 ga wata na shawwal hijira shekara 1437 wanda ya dace da 22 ga wata na bakwai shekara 2016 Allah mana jagoranci muna cikin sotul an'am a darasinmu na ƙarshe na cikin ramadan mun tsaya a aya ta 73 ta wannan sura kina insha Allah za mu dasa kan aya ta 74 ta wannan sura mai girma sotul an'am bismillah ar-rahman ar-rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهةً إني أراك وقومك في ضلال مبين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين Allah subhanahu wata'ala na ba mu labarin bawan shi halilikin shi Ibrahim alaihissalam ka ambata wa mutane lokacin da Ibrahim ke gama baban shi da salam baban shi aga nasin ƙurani ya ambaci baban Ibrahim da suna aga malaman tarihi a ce mai yawa suna kawo wani tara suna dai ba wanda Allah ya ambata ba a cikin alkurani ina ga kama ibn jarir na taba cikin dai malamai wanda yake da magana a tsakiya wata yi dama magana ta yi zama nutsuwa duk da a tarihi wannan suna ya zo amma ƙur'ani ya zo azar ya ce to yana da suna biyu kamar yadda an san ana ce mai yaƙub hakan waye ko isra'il shi ne ita shi ma kenan ba wani matsala yana ɗaukar suna biyu malaman tarihi sun ambaci wancan tara allah ya ambaci azar amma mu abinda muke da tabbas kan shi azar shi muke da garanti sunan ibrahim azar babu inda a ƙura'ani ko suna na biye bayani azar ne wannan saɓanin azar a kenan in ba sunan biyu ne in ma ne dai mu za mu aiki da wanda ƙura'ani ya tabbatar da shi wannan sunan azar Allah subhanahu wata'ala ke ba labari lokacin da Ibrahim ke ce ma baban shi Azar atattakhidhu asnaman alihatan shi yanzu baba zaka dauki gunki abin bauta akwai an mamaki za ka ɗauki gumki abin bauta ya ce inni araka wa ƙaumaka fi dalalin mubi baba ni ina ga da kai da mutanenka gaba ɗaya ina ganin ku cikin bata kun wani bata wanda ba wani duhu duhu saɓani ko shuba a bata ne ƙarara a bayyane kuna cikin bata an kawo ran wani labari da irin abin za mu ji a gaba wanda malamai ke kai da kawowa kan ibrahim alaihissalam kalmomin da ya rika yi na maganar turmamuwa cewa haza rabi da maganar wata haza rabi duk wannan an yi wannan shi wuda yan uwa za ka tabbatar da ibrahim alaihissalam cewa bai taɓa cewa ba wata magana za mu ji a gaba munazara ce ta tamnawa ce ba a kan abin da ya amince ba ne ba da zan sa'alin malamai kan wannan kalmomi da ya kai amma yanzu an gina ma cewa ibrahim alaihissalam iyakan tauhidi kuma tun farkon tashin farko bai amincewa ba abin da uwayen ke yi Allah ka ce warkar atana ibrahim shi da min kabal ba kunna bi alimin Allah ta hakika warkar atana ibrahim shi da min kabal mun ba ibrahim shiriya tun da farko kayan ma kai na girma Allah ya tabbatar cewa shiriyayye ne kinan ba daga baya ba ya yi gyaru irin saɓanin tarihi abin da ke rubu cikin littattafan wasu tafsirai wasu malamai tarihi da ake ɗaukowa daga malamai na banu isra'il wanda yake kawo ibrahim alayhi salam ya samu da kamshi alayin da wani da da iya da tashi iya ya amince da abin daga bayan da ya samu shirya a dama allah ce tun da tun warkon tashi wala kad atayna ibrahim rushdu min qabl allah ba ibrahim shirya tun warko mutukuwa kuna bi alamin mun san yadda yake ciki Allah kare shi ne kinan nan Allah subhanahu ya kawo wannan magana da cewa tabbatar da Ibrahim alaihi da ya tashi irin abin da ya gani ga magana da ya gani baban shi da mutanen shi cewa atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin ya baba zaka dauki gumaka abun bauta nan an kadi ba can da Allah ya magana cewa shiriya da Allah ya basu ai ya masa ma tambaya mahalita masu da tambaya cewa meye wa'annan mahalita masu da antum na akifun meye matsayin wannan gumaka da kuke bauta kansu suka ce qalu wajadna aba'ana la abidin mu da kurin haka muka ga ana yi mutan ko mutan kenan haka muka da haka suke tun farko ya inkari Allah ya ce ya musu wannan magana ce za ku ɗauki gumaka baba abun bauta to taba ina ga da kai da mutanenka ina ganin kuna cikin bata a bayyana karara lada ce gaba وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard haka muka gwada ma ibrahim alayhi salam nan malakuta samawati irin girman mulki halittu na Allah abin al'ajabi aka gwada mai na samai da kasai nan shin ana ne abin da yake na halittun Allah na sarari na sama da ƙasa irin rana da turmamu da halittun cikin ƙasa ko kuwa cewa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya zo wajen tafsirin wasu magabata na tabi da sabai suna fasara cewa a nan an buɗe ma ibrahim alaihissalam ababe na al'ajabi na sammai da ƙasai to ƙarƙashin wannan yan uwa ba wani al'ajabi Allah gwada ma bawan shi balle annabin shi wasu ababe na kudura na iko na sama ko ƙasa shi zai da dauko akwai ruwaya da ibnu kasir bayan ya kawo wannan maganganun malamai kan tafsirin wannan aya na malakut samawati wal ard ya ka tafsiri wanda imam ahmad ya rawaito ga tirmidhi ruwaya ta tabbata haka ta cikin sahih ibn majah sahih jami' sakin albani ya tabbatar da tafsiri hakiki dai mishi ya tabbatar da ingancin ruwaya ruwaya kuma akwai fa'ida a cikinta daga nan cikin tafsir karatunmu na ramadan wani an wa ma kawo daga cikin hadisin hadisin yan wayar da fa'ida a ciki za mu ɗauki tafsirin wannan aya kuma da wasu fa'idodi a ciki ruwaya kamar da tirmidhi ya rubuto hadisin yana da hanyoyi da dama daga cikin ɗaya cikin ruwa hanyoyin hadisin kamar da yake nan mu'adh bin jabal radiyallahu anhu ke bada labari yana cewa حتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فصوي بسلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجود في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مسافكم كما أنتم ثم انتقل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يقتسم الملأ الأعلى قلت لا أدري لا أدري رب كره ثلاثة ثم قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يختسم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات قال ثم فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسأل أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فدرسوها ثم تعلموها abinda ke wani hadisin mu'adh bin jabal ke bani labarin cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya makara ya jima bai huto ba sallar asuba yace hatta kidina matara'a aina shams sai da kusan ma magara na ta bullo ina kore gari ya haske kusan ma ta kullu ba kusan rana ta kullu shi na ta kidina na tara'a kusan rana ta kullu ba ta kullu ba ina kwallo gari ya suke sai fa kharaja sari'an sai ya fito da gaugawa fa suyu bi salam sai ya sa aka tare kama fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya salla wa tajawwaza fi salatihi sai ya gajarta wannan sallah da yi ta gajera falamma sallam da ya salamce da'a bi sauti sai daga murya cewa ala masafikum kama antum kowa ya tsaya inda yake kowa ya tsaya inda yake da magana kenan sai yake ce musu bayan ya zo tsakin su yake ce musu ama inni sauhaddithukum ma habasani ankum al-gada ci amma ce ku shurara amma ta ala zan ba ku labarin abin da ya tsare ni a sahiyar yau an ni kunt minan laili na tashi cikin dare irin kyamular da ke yi fatawadda'at na yi arwalla wasallaitu ma kuddira ni na sallaci abin da aka kaddara min in sallata fa na astu fi salati ina salla sai gengedi ya kama ni babar ci bai kuma ga iya sallar ne sai dan gengedi ya kama shi ya ce fasifkalta wannan gangidi ya yi wuni fa'iza ana da rabbi ta baraka wa ta'ala kurin a cikin wannan barci kina mulki a wannan barci kurin sai ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya zo mini kuma na gan shi fi ahsan sura cikin mafi kyawun sura kina ya ga Allah mulki ya ce na gan cikin mafi kyawun sura فقال الله يجي من يا محمد لكي كرايين سلام نقول لك لبيك رب امسك كرنك يا ubangiji na amsa kira ya Allah sai Allah ya tambaye ni fima yaqtasimu al-mala'ul a'la akan menene jama'a ko mala'iku na sama ke tattaunawa kenan akan mala'iku ke tattaunawa akan me mala'iku da mala'iku ba suna cikin tattaunawa akan wata mas'ala Allah ya tambaya kan menene mala'iku ke tattaunawa yi mun wannan kalma su uku ni dai don bisan yace qultu la adri ina cewa la ban sani ba la adri akan me mala'iku ke in ce ban sani ba sai da aka su uku sai yace mun fara'aitu wada kaffahu bainaka tafayya sai naga Allah ya dora ya dora hannun shi a tsakanin kafaduna an Allah zai da sanin ki kamar sun ta kanka haka yace ya dora hantayen shi a saman kafadata hatta wajattu barda anamili bai sadayya a baya na dora amma yadda na ji sanyin annan a a gabana kan nono na kin sanyi yadda hutumin tana fatajalla li kullu shay domin haka da tambaya da aka mun nace bin sani ba iya mun haka kullum sai komai Allah ya bayyana min da komai a gabana magana kenan kenan anan Allah ya bude mishi komai yace fatajalla li kulli shay Allah ya bude min komai kira gwada mai komai da ko ne kira da bai gani yace anan wa araf sai na san da abin da ban sani ba anan yace ya Muhammad nace labbaika rabbi na amsa kiranka ya ubangiji ƙara sai sai mun tambaya fi mu yaktasimu da mala'ul a'la akan mi waɗannan jama'a ta sama ɗaukakiya ke tattaunawa yanzu sun na sani kina ce fil kafara suna tattaunawa kan kafara kina abin da yake gafarta kurakurai da yake gafarta zunubai sai ce ma hunna menene ke gafarta zunubai yace mashayul aqdam ila al jama'at والجلوس في المساجد بعد الصلوات وسباق الوضوء في المكروهات yace abinda ke gafarta zunubai sune taki yawan taku zuwa wajen sallah taki zuwa kinan zai da masallaci yawan takin ka da annabi sallallahu ta tabbata ya ta takin tsaye da kai a baka hasana a kankare ma jinihi kuma a daga ma daraja duk taki daya kire cikin abin da yake kafara kurakure yace kuma wal julusu fil masajid ba'da salawa da zama a masallaci irin zama na yanzu misali bayan an yi sallah ka zamna kana jiran wata da mun karanta ruwaya wadda annabi sallallahu alaihi ke cewa idan bawa ya zamna a bayan sallah yana jiran wata kamar matsayin iya cikin sallah ne ladan shi yadda za a baka lada idan ka yi minti talatin a sallah ko awa guda haka za a baka idan ka zamana kana jiran wata sallah bayan haka da mala'ika iya cewa allama salli alai ko allama hamu allama ka sallahu allama hamu mala'ika iya ma addu'a allah ma salati kuma allah ji kanka har a tsari kina kaga iya cikin a masu romo zama an yi wata sallah kana jiran wata yace kuma wa isbagul wudu fil makruhat da cika wanke guraban arwala a lokacin da mutum bai san taba ruwa ke cikin sanyi ta musu tsarucin da ka dake ka wanke cikakken wankewa ta guraban arwala wannan shine kafara sai a wata ruwa ya kawo yayi magana cikin kafara wa darajat da abin da ke dagawa mutum darajoji to cikin abin da ke ba mutum darajoji shi kuma sai an bata ita'amu ta'amu walinu kalam maganar cewa ciyar da abinci agaji ga masu yunwa taimako na abinci kuma da kyautata kalma wata ruwaya ta yada sallama yawan sallama ya ce wasalatu billeli wa nasi niyam da sallah a cikin dare lokacin da wasu na barci na shinkori ka yi ƙoƙarin tashi kai sallah wani ba ƙaramin lada ba ne ba ka daƙi don ƙwarai abu ne mai wahalar gaske ina na rarrace ina na rarrace tallari na rarrace iya yaban magana masu dare ya ce ina na rarrace tallari ya ce da waɗan waƙa wa makila ko allah ta bakar cewa ina na rarrace tallari hi a shaɗi waɗan waƙa wa makila tashi cikin dare bayan an kwanta abu ne mai wada to shi Allah Allah ke bada lada mai yawa ga wanda ya dage ya tashi cikin dare dan yin sallah wannan yin haka shine ke ba mutum daraja sai ce sal to yanzu ka yi roƙo wata ruwaya sai ce ka waɗi dubura kulla sala a bayan ita idza sallaita in kai sallah aka nan kenan cikin addu'a da ake yi bayan sallah a nan hijja kurin salaka tambaya ga nafasin addu'a da take nan اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك أما ما قدرت إذا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت bibbe ba daga fitinata faka bizimi ila gar maftun wanda ya zama gajera to yan wani ma'ana wani addu'a sai ma a cikin a ce ma addu'a ce kwarai mai muhimmancin gaske kuma nan cewa an yi umarni a yi ta bayan sallah dan akwai misali ga irin abin da yake cikin ma'anar wannan addu'a Allahumma inni as'aluka fi alkhairat ya Allah ina roƙonka aikata alkhairai eh kana roƙon Allah ya baka damar aikata alkhairai wa tarkal munkarat Allah ka ba ni damar barin dukkan abin da baka so ka ji muhimmanci abu barin aikata alkhairai da barin duk abin da Allah baya so wa hubbul masakin Allah ka sa mun san talakawa eh wa anta kafirani wa tarhamni Allah ka gafarta mini ka ji kaina kuma wa idza arata fitnata qaumin Allah idan kai niyin wata fitina ga mutane to ni Allah fatawfani ghairu maftun Allah ka amshi raina kaka san cikin layin fitina wanzu fitina Allah nake naka amshi raina banda cikin fitina kuma as'aluka hubbak Allah ina roƙonka sanka Allah sanka Allah soyayyarka Allah wa hubba man yuhibbuk Allah ina roƙonka ka sa mun san duk mai sanka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik da san dukkan aikin da zai kusanta ni zuwa ga san ka Allah wannan da me me a cikin rage sai sai ka za a tafi da ta mai kyau ne ko mu sai kamata a koyeta da ya ga mai haka yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaha haqq wannan mulki mulki na gaskiya kuma wannan addu'a addu'a ce tabbatatta ta gaskiya fadrusuha ku karance ta ku koye ta yace da za ku koya na addu'a kuma sun mata'allama kuma ku karantar da wani ya ku fa'ida cikin ruwaya gaskiya yan wannan mun kawo na ruwaya kan magana ibrahim alaihi salam na cewa wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard na ibnu kasir ya kawo wannan ruwaya kan yarda da tafsirin Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ma ibrahim wasu ababe na mamaki na cikan mulkin shi ababen na na halittun allah na sammai da kasai na mamaki yadda ya bada wa alamun sallallahu alaihi wannan abin da aka bude mishi kuma magana hanya gani wannan kuma allah san a wani hali ya gani allah ala ya ce kenan ibrahim alaihi salam mun gwada mishi halittu manya-manya na sammai da kasai wani ya kuna min al-muqinin kaji a ya mai haka don ya zamanto daga cikin masu yaƙini masu imanin da ba shakka a cikin shi yanzu kuma wata munazara wata tattaunawa ta kasance tsakanin ibrahim da mutanen shi
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين نعم حسبك نعم cewa malamai magabata na maganar wannan tattaunawa annabi ibrahim alaihi salam kamar da imam qurtubi sai ibnu kathir sai imam shaukani da kata usaimin suna tarkace wannan tattaunawa ce ta wani abu da wani yake imani da shi ka tattauna da shi da hanyar da zai gane kan fata yake shi ne magana kuran saɓanin wasu labarai na isra'iliyat da suke yawo cikin da tattafai na magaba na wasu malamai na cewa ibrahim alaihissalam da aka aihe shi da maruzu iya kashe iya irin na fir'auna da aka aihe shi ko shi tana gudun a kashe ɗanta ta kai cikin wani rami wata gada-gada ta ajiye shi ta bashi ta koma gida a yatsa shi ka shan nono ba ba shi nono ya shan nono a yatsa idan ne wani labarai sun zo a wurin da yawa amma cikin labarai ne na isra'iliyat abin da babu tabbas kan shi na wannan labarin kenan wai da ya fito daga lo- a nan ya girma iya shan nono a yatsa ba a ba shi komi a nan ya girma shi kaɗai Allah da ya shi wannan labarin babu tabbas kan shi ta hanya imma hadisi marfu tabbatacce ko azan sun qur'ani da shi irin labarin kenan ba za su da suke cewa irin labaran ba za mu dogara da su ba a yi tafsirin wannan aya a yi bayanin ibrahim salam wai da ya kita da ya fito bai san komi ba shi ma iya tsammani wannan bauta gumaka wani alloli alloli ne daga baya ne dai ya gano ba haka bane to mun karanta ibrahim Allah ya shaida ibrahim tun tashin farko Allah ya bar shari'a wadanda Allah tabbatar da haka nan da ya tattaunawa ta farko Allah ce falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba kuma daga cikin tafsirin mu da kutu wanda za ta ce wannan ma magana wannan da ya kan tana ɗaukar wani tafsirin akan wasu alolin wannan na turmamuwa da wata da rana suna cikin rubuce mata ladi suna cikin halittu manya-manya na Allah a cikin sama a cikin sama a cikin samai ne wannan nan da ya Allah ya ce falan ma janna alaihi layl lokacin da dare ya ruha shine da dare ya ruha falan ma janna alaihi layl lokacin da dare ya duhu ko ya ruha ra'a kaukaban suna mutanen suna da aqidar bautar rana da wata da turmamu suna ɗaukar wannan ababe ne na bauta daban-daban shi nan irin tattaunawa ce da yake da su bayan tattaunawa sai ya rushe musu abin da suke kai na bata cewa falamma janna alaihi layl lokacin da dare ya ruwa ra'a kaukaban sai ya ga turmamuwa kinan mai haske qal hada rabbi sai ce na wannan imana a tafsirin biyu ce wannan ubangiji na ne kamar yadda kuke faɗi shine Allah nawa wannan shine Allah kamar da wuce ya ce kenan kenan akwai wani abu hazu cewa a hada rabbi ana magana kenan yanzu wannan shine ubangijin nawa wannan shine ubangijin nawa eh tambaya ce wannan shine ubangijin nawa to ku shi ana kallo daga ana kallo ana kallo ana tsaye ana kallon abinda suke ɗauka abin bauta falamma afala lokacin da ana kanan turma mai taba ci iya cikinsu ƙal la yubbul akili ni dai gaskiya ba na son a ce ubangiji na iya zawa ya bace kenan iya da matsala wataran babu shi kenan iya zawa ya guza ka ni dai ma'ana ba na son abin bauta wanda yake bacewa yanzu kenan miya nan kenan ya ture bautar wata wanta tarmamuwa wannan bai dace ba a doke shi abin bauta abin da yake zawa ya guce idan akwai daren babu to wannan ba abin bauta bane ba na san abin bauta irin wannan shikenan فلما رأت شكرتا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين na'am yanzu falamma ra'al qamara bazigan lokacin da kuma da ana nan sai ga wata ya bullo shi ma qala hadha rabbi ce wannan shine ubangijin nawa ko ne shine abun bauta wanda kuke doka abun bauta to shi ma wata iya nan ana matsayin bauta masu bauta suna cikin lamarinsu an shi ma dai wata ana nan ana nan falamma afala afalamma afal lokacin da wata ya shi ma ya ɓace ya fada ya faki ƙal sai ta ce kai la'illam ya haɗi ne rabbi la'akunan na min alƙawmin dali lalle idan ubangiji na bai shirye da ni ba zan shiga layin mutane batattu ashe masu bautar wannan batattu ne na akwai ishara cikin munazara ce kenan shi iya gudun shi ma kenan ya tabbata musu da bautar wannan wata bata ne kuma iya neman tsari a wajen ubangiji kenan ba ba ba ba wata ba kenan iya da ubangiji ba wannan ba kuma iya neman tsari a wajen shi idan bai kare shi ba daga wannan abin da mutanen su suke kan shi zai zamanto daga layin mutane batattu kenan su mutane ne batattu a zahiri an ce kenan an ce abin da tattaunawa ne cikin kima da wata nau'in da'awa ne yace falamma ra'a ash-shamsa bazigatan فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون
ya bayyana yace falamma ra'a ash-shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar yace lokacin da ya ga rana ta bullo da ƙari ita ma yace hadha rabbi shine ubangijin nawa kamar da kuke ambata shine ubangijin ka kuma ana wannan ku shine ba a cikin wancan dai a wannan hadha akbar kenan wannan sai ya sauran wannan abu bautan ya gauran ya girma ya ya ya wata ba gami wannan a wannan shine mai girma wannan ya fi su girma kan ya hina bayan girma shi ma ana nan falamma afalat lokacin da rana ta wada ita ma a lokacin kire ta ma zuwa da kire ta ma ta bi hanyar sauran ta bi hanyar sauran ko ne dai ya zo ya bace ya zo ya bace ita ma ta bi layin zikin babu babu babu wanda ke tabbatacce babu wanda cancanta a bauta mishi don kowane iya zauwa wata ran ko wata ran babu iya canza hali zuwa hali yanzu kenan ya tabbatar da wannan matsala yanzu qal ya qaw yanzu yanzu ya fito su cewa ya mutane na na akwai kira na tausayawa na dangane ya jama'a ta ya ƴan uwana mutu ya dangi na ya qaw ya mutane na ya qaw inni bari'un mimma tushrikun ni wa na kubuta kin na yanke alaka game da dukkan abin da kuke cirka kuke gama Allah da shi kenan kenan da kenan da tarmamuwar da watan da rana gaba daya ba ni ba su ya ga musu karara ba shi ba su yace inni wajjahtu wajhi إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هنيفا وما أنا من المشركين
ya ce inni wajjahatu wajhiya ni na huskantar da huskata ke na huskanci Allah lillazi fatara samawati wal arda Wa- na huskanci wanda shi kadai ya kirkiri halittar samai da kasai shi ne ma'ana ubangiji na kuma hanifan ni na bar duk wata hanya ta shirka na karkace kenan abin da suke kai shi na bautar wannan Allah wa ma ana minal mushrikin ni ba ni daga cikin mushrikai ya wuta ba shi ba su kan haka Ibrahim alayhi salam an ce wannan shine farkon wanda ya fara irin wannan shiga wani domin a wata zamanin bai da kowa shi kaɗai ne cikin wannan al'umma wani ba su san ba komai sai shirka da Allah kurin Allah ya jefa mishi wannan aƙida ta tauhidi kuma ya aiko shi a matsayin manzo a cikin wannan al'umma ne Allah ya ce gaba bayan wannan tattaunawa وهاجه قومه قال تهاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون na'am an wannan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan Qur'anin ya sako gare shi ana ba shi labarin irin abin da ya gabata na annabawa manyan cikin annabawa suka suka gogormayya da mutane kan lamarin tauhidi a lokaci guda shi ta- kuma haka ɗan baya har zuwa tashin kiyama za ka karanci yadda mutane idan suka bar Allah suke ba su da hankali نعم dibahi hukunci ka saka ka da hannunka ka zo ka ajiye inda ka ga dama ka ajiye shi kuma ka ɗauka shi ne ubangijinka ta ka mamaki a tanda a yanzu ma a wannan duniya ta yau akwai wasu wanda suke wannan hanya kama Allah godiya da ya tabbatar da akan tafiyar in wajen wannan bayanai da gujo da Ibrahim alaihi salam yayi ba bar shi ba yadda ka san ana rigima kullum al'umma kan tafiti a ta rikici da kama kame haka shi ma haka mishi wa hajjahu qawm Allah ce mutanen shi a fi me jayayya wa kaga dauka kurin shikenan bi aka aka yarda a mutanen shi wa hajjahu qawm mutanen shi sun me iyakan jayayya su kawo nan hutu ta nan su ce kaza kan zama ta tattauna jayayya kenan suna kawo hujjoji na banza iya kawo tauhidi iya kawo nasi'a suna kawo ra'ayi suna neman kare abin da suke kan shi na ƙarya na bautar wani Allah haka aka yi wa hajja hukum mutanen shi sun yi jayayya da shi iyaka shi ne ke cewa qal atuhajjuni fillah shi yanzu za ku rika jayayya da ni kan lamarin ta Allah da ibada yanzu in wahayya kai Allah subhanahu wata'ala ka rinka jayayya ana kira ka bauta ta mu Allah ka ta Allah da ibada haka samu wurin gardama da jayayya akan kiran wani Allah akwai rashin hankali kwarai in za ku jayayya da ni kan lamarin Allah akwai amma maki a tuhajuni fillah za ku jayayya da ni kan lamarin Allah waƙad hadani ni kuma haƙiƙa Allah ya shirye da ni kuma nan yadda kullum ka sani barazana wannan gumaka ka za ka mai ka gani za ta baka da mummuna abu kamar da ka sun nuwa ka suke da barazana ka zai game ka amma barazana za a gama da kai za a ma sihiri za a ma kaza ya ce wala a hafu matu shirku na bihi abinda kuka san kenan akwai tabbata ga jin bayanin kasa kenan ya gamu da barazana ta wannan gumaka ya ce ni dai ba na tsoron dukkan abinda kuke gama Allah da shi ba na tsoron ku illa an sha'arar fi sha'a amma kun ga wani abu ya wakana haka Allah ya so Iwan wannan idan wanda ya karanci nan ko a nan farko da'awa in da ake cewa da'awa za a za'a ma eh zala kaza ba al sunna kaza eh wallahi da kunne na da kunne na kuma malamin yanzu ma da ran shi cewa an taru wani rikitaccen tsohon malami ya kalaka ni da ma tana yi a ce a yi tabbata da a juya da na yi eh a ce kowa shi hannun ta tabbata da duk mai jin mutane farko sunna za a zo wurin wa'azi mutane dubunnai lokacin na dubin mutane na ɗan adawa wacin mutane mafi yawa ba su fahimci ba ina aka sa gaba na imani da yawa cikin masu addu'ar ada yau suna nan tare da mu Allah da yawa suna nan tare da mu da da su ake juya hannun na ga wani cikin suna nan eh shi ya sani shi ya sani shi ya sani da su suke yi a juya hannu tabbata ya da haka sai wani malami wani tsohon malami sai kawo lakani wai lakanin da ya kawo shi za a yi a karanta ya ce an ba an izala kwana sati ya ce kahin nan kahin sati allah zai gama da su da dukiyar gaba daya wallahi da kunne na ina ji a lokacin nan a hikima allah zai yi budan ta yana yame ina ga lekat november 2000 a kai wannan minna kataman 14 kataman 14 katin november ina tunai wani mace kaɗan tarihi zan ta yi ya mai sahi ita zuwan nan allah kada na je na mutu mai za a ciki da sai daga tunanin zuwa na je na mutu a hanya an yi wasu shemaka abin su ne ci dillon tun a ya za mata yau a ranar ba mutuwa ranar ba mutuwa to ka gane wallahi a lokacin nan irin abu sai dai kurin hikimar Allah Allah ya kiyaye babu wani ɗaya cikin jagororin sunna wanda ya mutu a wannan lokaci kuma ba su ke tsammanin kuma wadatar shi dai Allah kara ma ahlus sunna Allah raba mu rabuwa da su eh ya Allah kara wadatar ma akan dake ka ga wannan kan alƙin an yi barazana iri iri kan wannan abun da yawa wallahi tsayihin mu tsoro suke wannan addu'a ta kama mu tsoro suke za a muku addu'a za a yi kaza za a muku kaza shi kun ji wani barazana ce haka suka saba yi wace mutum mai tauhidi dan wallan mu mun imani ko a yanzu dan wasu wani mutane ko a yau misali inda Allah ta kaddara mana ahlus sunna wata musiba sai su asu ne ina tune a zurjin mukin zina ta yi tunuzi kan abun rashin lahiya ina can da wata kira malam an ce an kaka tunuzi wai ya ce wala ba wanda ya kawo da kai ne ka kaina a wai an ce malamai suka je heni da gaugawa na hada aka dauke aka yi can su zan da Allah kaddara mu zuwa ka jazi a sun fiye shi ba sun fiye shi sai ma magana magana cuta rashin lahiya ko mutuwa gabawa ba wani abu haka Allah kaddara ba abin da yaso kowa ya ci kaddara ta Allah wani Allah kaddara mai cuta imma ta mutuwar jiki imma ta wani musiwa da ba wani Allah iyawa ya same ka iyawa ya same ni ba wani mamaki ba wani sai ya shiga hannu a ciki cewa ma mutum ya aƙidar ai dalilin wane ne ya sa wane ya gurkunce ko ya kaza hauka ne rashin hankali ne kun mutuwa ko da bai mutuwa kadara mu mutu dukan mutu sani sai wa mamaki wannan to rashin aƙida ne in suna ina malaman na da ina uwayen su ina wasu wani malami aka bari dan iya malami ne na kaza har yawa kullun kanka damu da wata iyaye a samu fitina dan uwa a samu wani misali wani abu kaza ya samu ahlus sunna ko ya same ka haka ɗauka haka Allah ya ƙaddara kaka sa a kanka ai wane ne ko jihon su wane ne a haka ya ƙaddara kullum ya siba na illa ma ka taɓa Allah hulana ko maulana ga yawo Allah wannan nan umarni ka gaya musu ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana shine maulana ka san haka ɗan wakurin kaka damu da abin ƙaddara shine Ibrahim alaihi salam a nan ke shi ne ke irin wannan kudin shi ne an ce hukun gwagwarmayya irin wannan hata ke ta tabarin gari da mutanen shi kenan ya ce a tuha juni filla shi za ku yi jayayya da ni a kan lamarin allah wa kada hada ni alhali allah ya shirya da ni ya ce wala a hafi masu shirku na bi ni ba na tsoron abin duk abin da kuke gama allah da shi illa an yasha a rabbi shai'a sai dai idan ubangiji na ya so wani abu ya same ni wannan abin zai same ni amma ba an bauta ku ba bai iya min komi yace wa sai rabbi kullu shay'in ilma kuma ubangiji na ilimin shi ya gama komi komi iya alƙashin ilimin Allah kin ba abin da zai wakana babu ilimin Allah magana kenan nan nan shi da karantarwa kenan in me kuka ga ya zo ya same ni alƙashin kulawar Allah haka Allah ya so dan ba abin da ke da cikin ilimin Allah eh ya ce afala ta tazakkarun shin ba kwa tsayawa ku yi tunani ko kun gane gaskiya me ce a gaba
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون na'am yace wa kayfa akhafu ma ashrakatum wala takhafuna annakum ashrakatum billah ma lam yunzil bihi alaykum sultana yace mutane ya kamar ya kamar wata wannan mutane yace ta yaya ni ana mai aqida irin wannan zan ji tsoron abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba ta yanzu shi kamar ta yaya ne wani hali a wani hali ni zan ji tsoron wannan abin bauta da ku alhali ku wala takhafun annakum asartum billah ba ku tsoron ku hadarin da kuke ciki na tarayya gama Allah da wani abinda Allah bai sarkar da wata hujja kan bautar shi ba ku ku ci ku ne ku ne kuke cikin hadari ku yadda ake ku ji tsoron hadarin da kuke ciki na bautar wani Allah kuna bautar abinda babu hujja a kan shi ya ce fa'ayyul fariƙai na haƙu bil amal in kuntum ta'lamu da ni da ku ni mai tauhidi ni da na kama Allah na kaɗai ta Allah na rungumin Allah da ku da kuke bautar abin da ba hujja kan shi wannan ƙungiya ce guda biyu da ƙungiyar muwahida masu kaɗai ta Allah da ibada masu tauhidi da ƙungiyar mushrikai wannan ƙungiya bi ya ce wace ce ta tantantar samun aminci Allah ba da jawabi a gaba ya Allah ce gaba الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون nan kenan jawabin wannan tambaya ta wannan kungiya guda biyu da muwai'ida mai ta Allah da ibada da kungiya guda ta mushrikai wacce ce ta yi dacewa da samun aminci daga azabar Allah da nutsuwa tunan an ce imma jawabin sauran bayanin annabi Ibrahim alaihi salam ne ko ko anan a Qur'ani Allah ke ba mu jawabi din dai jawabin guda ne shine wannan wanda suke cikin aminci allazina amanu walam yalbisu imanun bizul wanda suka yi imani kuma imani gangariya babu shirka a ciki eh kenan mutum ya yi imani da Allah amma kuma ya ba wani haƙƙin Allah to Allah ya kore ba irin wannan ba wanda suka yi imani gangariya kuma ba su gama Allah da wani ba su suka fi zama cikin nutsuwa nan saukar wannan aya sahabbai sun tare hankalinsu kamar cikin sayin bukari cikin tafsir wani bukari ka ruwaya suka ce ya rasulallah ayuna lamirin nafsahu ya rasulallah waye a cikin mu bai da laihi to cikin shi kan cikin ɗaukar ma kashi laihi waye a cikin mu sai kamar aya kamar tashi kowa ya ce laisa ka kamata zunnun ko kamata ta abu ruwa wannan shirkar ba wanda kuke tsammani ba ce ba zalimcin ce ba karanta maganar bawan Allah na gari ba lukuman inna shirka la zulmun azim nan shirka ake ni ba zalunci ba na laifi haka a shirka ake ni a nan kenan wanda suka yi imani ba su gama imaninsu ba da shirka Allah ce wannan ula'ika lahumul amal wa'annan masu tauhidi imani gangariya babu shirka a ciki su suke cikin nutsuwa daga azabar Allah kuma ce wa hum muhtadun kuma su ne suke kan shari'a karkashin wannan aya ibn kasir ya kawo wata ruwaya hadisin ya da hadisin hasan wanda iya ba da karkashin wannan aya ta menene ta imani ba a gama shi da shirka ba sai ka labarin wani bawan Allah sabon iya musulunta yana mutuwa wanda ruwaya ta tabbata na ya kata kuma albani tabbata da tabbacin ruwaya me ya wakana annabi sallallahu alaihi wasallam ya huta bayan garin Madina tare da sahabbai sai ga wani bawan Allah akan taguwa yi zai shigo garin Madina ta manzara ce kun ga wata bawan Allah iya kuke ne mamuki ne ma da yazo wani bawan Allah a takaice dai anan yace zan wa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya lakanta mai kalma ta imani ya yi wa mu baya a abin da gashi kenan madina ya kashe madina kenan a nan nan sallar salama ya tattauna da shi na karta mai abin ya bayan bayanin imani kaza a duka ne da bayanin akan islam suna cikin wannan tattauna kurin kai tsaye wannan bawan allah sai ya ci kasan wani ita ita kasan ta ce da wasu ciki to sai raƙumin ya ja shi sai wani ice sai buge shi sai zo da ka iya haɗuwa ina ga musu abinan wannan usama ne da huzaifa suka sabai guda biyu sai suka wuri suka dide shi suka zama da shi an da ya mutu duk da ya mutu ya cika ana nan sulama sai aka dauko shi aka mai da kawai da kai shi ya dauko shi don suka dauko shi daga annabi annabi yana kawo da kai yana kawo da kai bai san kallon fuskar shi iya kawo da kai haka can an zo dai an binne shi sai a nazarin to shi a nazarin wannan ayar iya daga cikin annabi kanta wannan aya iya daga cikin suka yi imani ba su garwe imanin zuba da shirka ya ce ka su da mun ga kana kau da kai lokacin da zamu binne lokacin da muka ɗauko shi ya ce tausayi ya bani lokacin da muka ɗauko shi ganin nema ya mutu da kishirwa da da yunwa kai na ga mala'iku sun ɗauko abinci na aljanna suna sanya baki a nan ce an ɗauko abinci ce yana gano ce kenan ya zo cikin yunwa tun daga na kawar bashi abincin aljanna annabi ce wannan iya cikin mimman amila qalilan wa ujra kathira iya da cin wanda suka yi aiki kadan aka masa lada mai yawa yanzu ya musulunta kuma ya mutuwa na magana shirka to ya annabi kane cikin irin wannan ne shi ala kullu halin wannan aya tana tabbatar da cewa wanda ya imani da Allah kuma ba a same shi ba da shirka iya da garanti daga Allah subhanahu wataala ta samun Allah amince azabar Allah kuma shi ke kai shari'a na Allah ta gaba
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم wannan abin da aka ranta maka na tattaunawa wannan abin na muhawara tsakanin mushrikai da mai imani yadda ake kure mara imani yace wannan su ne hujjoji na tabbatar da tauhidi da wautar da wanda yake bauta wurin Allah wannan su ne hujjoji da muka ba Ibrahim ya yi hujja akan mutanen shi Allah ce na rufu da ya mana sha a ta ce muna daga darajoji darajin wanda muke suke Allah na daga darajar wanda ya so nan menene Allah ya karanta da mu wannan ba Allah Ibrahim alaihi salam Allah ya bashi darajoji ya daga mai daraja bayan gwagwarmaya da wadda mu da mushrikai kenan an wani akwai karantarwa cewa duk idan mutum zai kare tauhidi zai kira zuwa ga Allah akwai gwagwarmaya kuma amma kuma Allah na daga darajoji ga duk wanda yake kai tafidin shi ta muna daga darajojin wanda muke so inna rabbaka hakimun alim kuma ne ubangijinka mai hikima ne cikin tsarin shi kuma masani ne kan komi Allah hakim ne kuma masani ne ci gaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ɗanwa Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihissalam ya samu wata baiwa wanda bayan shi ba a ma wani bawa irinta ba cewa wannan gwagwarmaya da ya ƙare da mutane mushrikai dangi uwaye mushrikai gaba da baya Allah ya ba shi wannan aƙida ta kai ga rabuwa da waɗannan mutane gaba ɗaya yanke da su ya malin ya shiga yawon duniya bisa ma'adin da shi ƙarshe hikimar Allah baiwa ta Allah sai ba shi zuriyar da ba a ba domin dukkan annabin da ya zo bayan shi ya zo daga cikin sansanar shi shi ne aka jero mana wasu daga ciki aka ambata mana sunan wasu da ba duka ba daga ciki Allah yake cewa wa wahabna lahu Allah ce mun ba shi kyauta shi wa Ibrahim alaihi salam wannan ba da Allah ta na duniya a kola yau ta ce wannan so mun taba ne na duniya Allah ta wa habana lahu mun bashi kyauta ta Ishaq wa Yaqub mun bashi kyautar da Ishaq annabin Allah haka kuma dan Ishaq Yaqub yace kullan hadaina da Ishaq da Yaqub da shi uban kansu kanshi da kowanne na ce mun shiryar da su ko ne mun shirye da shi akan hanyar mu iyakan tauhidi yace wa nuhan hadaina min qabl kayan ibrahim ako nu ka kuma ce shi shi ma shugaban gwamnati ya ko ko warko ma nu shi ma da mun shirye da shi akan tauhidi akan haka yadda aka taja aka zama gwamnati a wani shekara dubu ba musu eh nu ba mun shirye da nu kayan ibrahim alayhi salam yace wa min zuriyatihi daga cikin zuriyarsa zuriyawa nu akan jamil ya koma asabar mazakur ce kenan zuriyar nu a ganin da kace na cewa sarmar man tafsiri ganin muna cikin wanzu wani imtinan wata baiwa da Allah ya ma Ibrahim alayhi salam kin duk da cewa kaidar larabci jamil iya komawa wanda aka ambata na karshe amma a akwai wata karina ta ɗauki wani magana na akwai karina muna cikin maganar ambatan wata baiwa da aka ma Ibrahim alayhi salam kenan nan ana magana daga cikin zuriyar ibrahim ita ce kowa ma cikin zuriyar nuki ne ya ce daga cikin zuriyar shi ma'ana ibrahim salam akwai annabi dawud akwai suleiman dawud wa suleiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun duk annabawa ya ce yana cikin ɗan kasar wani annabawa su sanannu shahararru to wa'annan annabawa cikin labarinsu suna daga cikin zuriyar wannan bawan allah ibrahim alaihi salam sassanar ciki ya ambata maka dawu annabi kuma ba sarki annabi ba saraki biyu ga mulki ga sarauta annabi dawud ga duke ga duniya ga lahira amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a'abad al-bashar dawud alaihi salam duk da dukiyar da mulkin da ma ba magana annabta amma za Allah ya ce wanda ya kowa bautar Allah a saman kasa cikin cikin mutane ya ce annabi annabi dawud dukiya sarauta ba su hana shi bautar Allah ba kamar ya ce musu harkokin sun yawa wa kai da har Allah ya baka wadata baka bukata wajen wani baka ka uzurin wa harkokin sun hana ka bautar Allah kai da Allah ba abun hutawa ni ba Allah abun abu baka abun bauta ina ka bauta mu Allah wa ma samu mutum bawan Allah da mutunci Allah baka komai da wadata amma abu maka da jaje wai harkokin sun yawa eh harkokin ne ka abu sai hankali kai da Allah baka abun bauta amma da kuka da hujja da shi wa kan baka dama ta ta haka addini haka Allah baka ciki kai ta ka ta ishe ka to wannan shi da duk wannan sarauta amma Allah ce shi ne a'bad al-bashar a cikin dai mutane annabi ke magana manzo Allah ke cewa annabi Dawud shine mai bautar mutane yau bautar Allah to wannan annabi Allah Dawud iya da cin zuri Ibrahim alayhi salam haka Suleiman shi ma ga sarauta ga dukiyar ga nata ga annabta ga sarauta kuma ga dukiya wanda dai na san abin da aka ba wanda Allah ya ba mulkin aljannu gaba da yawa ba ƙarya bane nan suke je kana ka mutane kana buga kato ka buga ban layi a buga ka ta aljini ne wai shi ya buga ya ya ya ya ya ya ta mara wa aljini ki bugu kana ke ba kada aljini ne ana buga ban layi ya ihu an ce wa aljini ki bugu sai ga gani sai ka ce aljini ne don Allah kai da ake ga burti a cikin mutum ya ihu kuma nawa aka shirya wannan nawa suka mutu nawa suka mutu ina tare ta bayar Allah irin wannan yayin bariki ne ta mace lafiya sai ki wata tana no no no mama ta ci ne shine ajin ne tace no sai mu mama sai fara ci sai mu sai fa mama sai mu ya ce take a wa ajin ajin ne ce sai mu sai mu mama sai mu sai mu sai mu sai kare ce ki ni ce ki mu ni ce wata wa wa ajin ne ana baka mutun ya ji wuga ta ajin ne kai ma dole shi da annabi annabi annabi Suleiman an ba shi iko ya kama aljan ya tsaye mai ya bula da shi eh ya ba shi kashi dole kuma ya kiyaye ta kuma su shine hakikanin sarauta da aka ba shi ta mulkin aljannu da Suleiman ya ce wa annabi Ayyub wanda Allah ya jarraba Allah ya jinjina mishi wajen jarraba da mishi ina wajen nau sabirin ni min abin nan wa awaba Allah ce Allah ce min mai jarrabawa amma Allah ce ina wajen nau sabirin mun samu Ayyub mai hakuri ce ni'mal abd innahu awwab madin da wani bawa ya ayubu ayubu bawa ne mai koma zuwa ga Allah annabi ayubu yace da yusuf eh dan yaqub da musa da harun duk wannan satin zure ibrahim Allah ce wa kadhalika najdul muslimin wannan wanda mutaka ne Allah ce wannan an bashi din nashi ne kaka ta kai banda kai Allah ce haka muke sakamako ga duk masu kyautata aiki ga duk mai hanyar Allah duk mai kyautata aikin Allah Allah zai bayar sakamako irin nashi ba kare ba ko da shi bayo Allah tana da yawa idan Allah bai Ibrahim wannan kai na iya baka wani daya dai ka tsaka hannun Allah kamar Allah hidima wallahi wani alƙawarin Allah ne Allah ce haka Allah ce haka muke kyautatawa duk masu kyauta aikin su haka muke musu sakamako ba wannan ma Allah zana wasu wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin daga cikin dai zuriya sai sai Ibrahim ce a ciki akwai Zakariya eh da Yahaya dan shi su sai cikin annabawa na kusan kashin na Bani Isra'il sun shahararru annabi Zakariya annabi Yahaya yace wa Isa da annabi Isa wa Ilyas da takwara Ilyas Ilyas ba yace kullum na salihin duka wannan gaba daya suna daga cikin bayan Allah na gani kullun na salihin duka wannan suna cikin bayan Allah na gani duniya cikin kyauta ta ta kuma cewa hawa na lahu sai ya cikin kyauta da Allah mishi ka tunai wani wani bayan Allah ba kare ba hada wasu kara wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna ala alamin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta cikin dindiyan akwai annabi isma'il baban larabawa baban shugaban annaba gaba daya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakan shi da da aliyata da annabi Yunus da annabi Lut yace wa kullan duka wa'annan faddalna al alamina min yi ta akan sauran bayan Allah sai da lutsa da lubuce yawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh